إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى فبها النجاة والفوز يوم الدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون أيها المسلمون في الحديث عن جارية بن قدامة السعدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فأعدت عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب قال ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله فالغضب عباد الله يسبب الفتن والمصائب ويفسد العلاقات بين الناس ويسبب الطلاق والفراق والغضب يوقع صاحبه في الكلام القبيح كالسب واللعن والغيبة والذم والدعوة على الأولاد والأموال قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم استعجال الشر قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه والغضب نار متى اشتعلت وتأججت أغلقت على الإنسان عقله فلذلك نهى فلذلك نهي أن يقضي أن يقضي إنسان بين اثنين أو يفصل بين متنازعين وهو غضبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان وقال بعض الحكماء لابنه يا بني لا يثبت العقل عند الغضب فأقل الناس غضبا أعقلهم ولله در القائل ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يصطرعون فقال ما هذا فقالوا يا رسول الله فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلا صرعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو أشد منه رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه فالقوي الحقيقي هو من يملك نفسه عند الغضب أيها المسلمون الغضب طبيعة للإنسان إذا أسيء إليه لكن المطلوب منا دفعه عند هيجانه ومن الطرق المعينة لذلك ما يأتي أولا الاستعاذة من الشيطان وذلك لأن الغضب بوابة لدخول الشيطان على الإنسان قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وفي الحديث استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحده فأحدهما يصب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثانيا تغيير الحال والهيئة من القيام إلى الجلوس أو إلى الاضطجاع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع قال الخطابي رحمه الله تعالى القائم متهيئ للحركة والبطش والقاعد دونه في هذا المعنى والمضطجع ممنوع منهما فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالقعود لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد ثالثا السكوت وترك المكان فالغضبان يصدر منه في حالة غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه فإذا سكت زال عنه هذا الشر كله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت وجاء رجل إلى سلمان الفارسي فقال يا أبا عبد الله أوصني قال لا تغضب قال أمرتني ألا أغضب وإنه ليغاش وإنه ليغشاني ما لا أملك قال فإن غضبت فاملك لسانك ويدك رابعا تذكر فضل كظم الغيظ والعفو قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء أيها المسلمين أيها المسلمون اعلموا أنه ليس كل غضب مذمومة بل منه المحمود وهو ما كان في الحق غيرة على دين الله أن تنتهك محارمه فهذا النوع من الغضب صفة كمال فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin da tsoron Allah ne tsira yake a duniya da lahira ya zo a hadisi wani ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma jariya ya zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulallahi قل لي قولا ينفعني واقلله علي لعلي اعي yace ya manzon Allah ka faɗa mini wata magana wadda za ta amfane ni duniya da lahira amma maganar ta kasance takaitatta don in haddace ta sai manzon Allah yace masa la taghdab kada kai hushi yace ya manzon Allah ƙara mini wata manzon Allah yace masa la taghdab ƙara mini wata yace kada kai hushi ƙara mini wata yace kada kai hushi ya ce lokacin da manzon Allah ya ta maimaita wannan maganar sai na tsaya na yi tunani ya ce fawajattul ghadaba ya jima'u sharra kulla ya ce da na yi tunani sai na samu cewa hushi ya game gaba ɗayan sharri babu wani sharri face hushi shine matattararsa wannan shi zai kawo mu ga taken hudu ban mu ta yau adrarul ghadabi wa turuqu ilajihi cutar da ke tattare da saurin hushi da kuma hanyoyin magance wannan hushin yan uwa masu girma wannan sahabin ya ce da na lura sai na duba hushi ya game gaba ɗayan sharri haka ne hushi ya game gaba ɗayan sharri fitinonin da muke fama da su yaƙe-yaƙen da muke fama da su hwadace-hwadace da muke fama da su a yanzu a duniyar mu ta yau dalilinsu shine hushi mafi yawan rabuwar aure da ake yi a wannan zamanin hushi yana ba da gagarumar gudunmuwa a wajen faruwarsa dalilin hushi mutum zai tsine ma ɗansa dalilin hushi mutum ma zai iya ma kansa mummunar addu'a shi yasa a ƙarƙashin faɗin allah maɗaukakin sarki walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum karkashin wannan fadin Allah madaukakin sarki na cewa da Allah yana gaugauto ma mutane addu'ar da suke yi ta sharri kamar yanda yake gaugauto musu da addu'ar da suke yi ta alkhairi da ya kare da su gaba daya al-imamu mujahid rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar tana nuni ne zuwa ga lokacin da mutum zai yi hushi ya yi ma kansa mummunar addu'a ko kuma ya ma ɗansa mummunar addu'a ko ya ma wata dabba ko wani iyali nasa mummunar addu'a shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin balaguro tare da wata mata tana akan tana akan raƙuminta to sai wannan raƙumin ya gaji wannan raƙumin ya kai baya tahiya yadda ya kamata yana tahiya sannu sannu wannan raƙumin sai ya bata haushi yana ba ta haushi sai ta la'anci wannan raƙumin kai Allah ya ɗebe mawa raƙumin albarka banzo Allah na jin haka sai ya ce sabka daga raƙumin nan kayan ki kuma ki ɗauke su la yashabuna mal'unun dabbar da aka la'anta ba za ta rake mu ba tunda kin la'ance ta to mu ma la'antar za ta iya shafan mu saki raƙumin ya tahiya tai ki zo mu tai dalilin wannan hushin ta la'anci wannan raƙumin aka haramta mata wannan raƙumin hushi yana jayo mutum ya faɗi abin da zai yi nadama bayan ya yi hushin da ya faɗe sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya san tasirin hushi yace la yaqdiyanna hakamun bayna ithnaini duk wanda zai yi hukunci zai yi shari'a zai raba gardama tsakanin wasu mutane guda biyu to in dai har yana cikin hushi to kada yi wannan hukuncin kada yi wannan rabon domin hushin zai iya tasiri a wajen hukuncin da zai yi domin shi hushi idan ya taso yana toshe hankali kamar yadda ɗaya daga cikin masu hikima yake ma ɗansa nasiha ya ce masa ya bunayya la yasbutu al'aqlu inda al-ghadabi fa aqalun nasi fa aqallun nasi ghadaban aqaluhum yace ya kai ɗana idan hushi ya zo hankali tahiya yake yi shi yasa mafi hankalin mutane su ne wanda suke da takaitar hushi wanda daga cikin masu hikima yake cewa walam arafil a'da'i hina ikhtabartuhum aduwan li aqlil mar'i a'da min al-ghadabi yace da na tsaya na yi dogon tunani sai na gane a cikin makiya hankalin mutum babu makiyin da ya kai hushi domin lokacin da kai hushi babu abin da ba za ka iya yi ba hankalin tahiya yake akwai wanda ya mini tambaya yace wallahi malam tsananin hushina ya kai ga kuma aihiyata in ta bata min da rai komi ina iya faɗa mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ji tasirin hushi iyaye ma zai iya faɗa musu bakar magana dalilin hushi dan saboda manzon Allah ya san tasirin hushi ya kwadaitar da mu akan hushi shi yasa wata ran yana akan hanya sai ya ga dandazon jama'a sai ya tambaye su ya ne aka yi sai suka ce ai wane ne babu wani mai kokowa da zai yi kokowa da shi face ya kada sa an rasa wanda zai kada sa a garin madina ya fi kowa karhi sai manzon Allah ya ce musu ala adullukum ala man huwa ashaddu minhu shin kuna so in nuna muku wanda ya yi shi karhi suka ce eh ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce shine mutunan da wani mutum zai zaluntar sa sai ya haɗiye hushinsa idan yayi haka to ya ci nasara akan abubuwa guda uku ya ci nasara akan zuciyarsa ya ci nasara akan shedanin da ke tare da shi sannan ya ci nasara akan mutunan da yake son ya yi hada da shi kuma ya zalunce sa kenan lokacin da ka haɗiye hushi wannan shi ke nuna kayi abu mafi girma kuma kai ne jarumi shi yasa a wani kauli sai yace laisa shadidu bi sur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab ba shi bane mai karhi wanda zai iya ba mutane kashi mai ƙarhi shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa lokacin da ya hushi domin lokacin da baka mallaki zuciyarka ba to ya nuna kai mai rauni ne in zuciyarka ta yi ƙarhinka kenan kai ba kowa ba ne ‘yan uwa masu girma hushi sharri ne hushi yana ɗaya daga cikin ƙohohi guda uku wa'anda duk wanda zai shiga wuta ta hanyar su ne yake shiga al'imam ibn qayyim al-jauzi rahimahullahu ta'ala yake cewa dakhala an-nasu an-nara min thalathati abwab yace duk wanda ya shiga wuta to ta dalilin ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ne daga ciki sai yace wa babu ghadabin aw rasal udwan ala khalqillah da kuwa ta hushi wadda take jayo ta'addanci wadda take jayo ƙetare iyaka da zaluntar mutane lokacin da mutum ya hushi babu abin da ba zai iya ba zai iya zaluntar kowa yan uwa masu girma sai dai wai ba hushin ba shi hushi ɗabi'a ce ta ɗan adam duk in aka yi maka abu wanda ya ɓata maka rai dole sai ka yi hushi to musulunci ba asalin hushin bane yake hana mu a'a abin da yake hana mu shine yin abun da hushin yake umurta mu lokacin da muka yi hushi to shi yasa anan za mu ba da wasu shawarori guda hudu wanda za su taimaka muna a wajen hin ƙarhin hushinmu a wajen hin ƙarhin zuciyoyinmu lokacin da muka yi hushi wannan shawarorin kuma dukkaninsu daga Allah suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara ta farko da za ka bi domin ka hi ƙarhin hushinka shine al-isti'adatu billahi minash shaitanir rajim neman tsarin Allah daga shaitan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billahi idan shaitan ya zuga ka lokacin da kai hushi ya zo ya zuga ka to ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki domin malamai suke cewa ba ko da yaushe bane shaitan yake iya shiga cikin mutum sai lokuta guda uku daga cikin lokutan lokacin da ya hushi shi yasa idan ka lura wanda aljani ya shige sa shedanin aljani ya shige sa daga cikin ɗabi'arsa zaka ga yana yawan fushi shi yasa shedani idan yana so ya shige ka to sai ya samu dama lokacin da aka bata maka da rai sai ya shiga shi yasa zaka ga idan mutum na da shedani sai a ce a guji yawan bata mishi da rai domin yawan bata mishi da rai yana ba shedanun dama na cin galaba a kansa da yin abin da ba da sashe abin da ba a tsammani to Allah ya ce idan kai hushi ka nemi tsarin Allah ka nemi tsarin Allah daga shedan wata rana ana zamne sai wasu mutane guda biyu suna hada manzon Allah na wurin ana raba su gudan shi zuciyar shi ta hau idanun shi sun yi jajawur yana ta bakaken magunguna yana ta zage-zage sai manzon Allah ya ce inni la'arifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu ni na san wata kalima wadda da wannan ya faɗe ta da wannan hushin ya tafi wacce ce kalimar sai manzo Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan haka lokacin da kai hushi ka yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim yan uwa masu girma shawara ta biyu shine a taghyirul hay'ati wal hal lokacin da kai hushi ka canza halin da kake idan kana tsaye ka zamna idan kana zamne ka kwanta shi ma wannan ya zo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyaq'ud idan mutum yayi hushi yana a tsaye to ya zamna wa illa falyattaji idan hushin bai tahi ba to sai ya dan gishirta ya imamul khattabi karkashin fasarar wannan hadisin yace manzon Allah ya ce mutum ya zamna ne ko ya kwanta domin lokacin da mutum yake a tsaye yana iya ɗaukar hukunci da gaugawa domin yana hali wanda yake iya bashi damar yin haka zai iya kai naushi ko ya makure ko ya kama shi da kokowa ko ya mare shi amma da yana zamne mai yiwa kamin ya taso kin sai nadama ta kama sa mai yiwa kamin ya taso kin shi wancan ya ruga to in ya ruga kuma kaga sharrin ya rage kenan lokacin da kai hushi ka zamna in kana zamne ka meke da suna ka kwanta in ta ma kai da kabar wuri kabar wuri wannan shine alkhairi shine mafi alkhairi sai shawara ta uku shine as-samtu wa tarkul kalam lokacin da kai hushi ana so kai shiru ka kame daga yin magana shi ma wannan shawara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wa idha ghadiba ahadukum falyasmut idan ɗayan ku yayi hushi to yayi shiru domin in yayi magana zai iya faɗin maganar da za ta iya jawo masa da da na sani daga baya akwai tarihin ɗaya daga cikin magabata wanda yake ya ba da gudunmuwa sosai a wajen ilimi na addinin musulunci yana zama da ɗalibansa yana bayanin tasirin hushi da matsalarsa sai ya nuna musu kafarsa dama yana da cirarar kafa sai ya ce kun san wannan kafar hushi ne ya jayo aka cire ta ya ce ya aka yi lokacin ina yaro ya ce na kasance mutum ne mai ɓanna mai rishin jin magana to ma'aifiyata tana da wani tsuntsu da take ji da shi ya ce wataran sai na ɗame wannan tsuntsun na ɗame ƙawarsa ga wani icce na saya giya na ɗame ƙawarsa kamar yadda ake ɗame rago sai na ja tsuntsun na hisgosa ya ce ina hisgo wannan tsuntsun sai ƙawar wannan tsuntsun ta cire ma'ahiyar tana zuwa ta ga wannan tsuntsun ta ce ƙata allahu rijilaka kama ƙata'ata rijilahu allah ya cire maka ƙafa kamar yadda ka cire ma wannan tsuntsun ƙafa ya ce ma'ayyatawa ta yi hushi lokacin da ta faɗi wannan ya ce ku haka aka yi ina cikin balaguro bayan na girma a wata rana ina a kan raƙumi na hwaɗo daga kan raƙumin ƙahar ta kari aka ce ba za a iya ɗora ta ba sai an cire ta kun gane da cirar ƙafa me ya shayo wannan tsananin hushi kenan shi yasa lokacin da kai hushi ake so ka yi shiru don za ka iya ɗanka mummunar addu'a lokacin da ka yi hushi za ka iya faɗin wata magana wadda za ta iya jayowa a liƙe ka hausawa ke cewa baki mai yanka wuya abun da baki ya ɗame hannuwa ma ba za su iya banci ba za su iya kwance sa ba lokacin da ka yi hushi ka yi ƙoƙarin kame bakinka ka yi shiru daga baya ma in za ka yi maganar ka yi magana ko da ɗanka ne ko ka yi kokarin kame bakinka wannan shi zai zama alkhairi in dai ka san kayi hushi mai tsanani yan uwa masu girma shawara ta ƙarshe da za ta taimaka muna a wajen haɗiye hushinmu shine tadhakkuru fadli kazmil ghaizi wal afu lokacin da kayi hushi ka tuna da falala ta haɗiye hushi da yi ma mutane afuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta mutanen kirki sai ke cewa والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين daga cikin siffar mutanen kirki suna haɗiye hushi suna yahe ma mutane idan sun musu laifi kuma Allah yana son masu kyautatawa duk aka kawo duk in na kawo fassarar wannan ayar yana tuna mini da ɗaya daga cikin magabata da ake ce ma alhassan bin ali wata riwayar ana cewa harun ne a rashidi ya sa baiwarsa ta kawo masa ruwa ta zuba masa yi arwalla a cikin kasko sai ta kawo ruwan tana zuba masa yana arwalla tana cikin zuba masa sai ta sako masa wannan kaskon a kan kansa har sai da kan nasa ya washe ya yi hushi ya kalle ta ta ga idanu sun jajawur ta san da akwai matsala sai ta ce masa Allah yana cewa wal kazimin al ghaiza Allah yana cewa masu haɗiye hushi sai ce mata kazamtu ghaizi na haɗiye hushi na sai ta ce kuma Allah yana cewa wal afina anin nas masu yi ma mutane afuwa ne kuma sai ce afautu an kina ya miki sai ta ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa sai ce idhabi fa anti hurra to she na yantar da ke daga yau wannan shine afuwata ma'ana dai haɗiye hushi na daga cikin siffar mi siffar mutanen kirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min al-hur al-ayn sha'a duk wanda ya haɗiye hushi alhali yana da damar ya rama aka mishi laihi yana da damar ya rama wannan laihin amma sai ya haƙuri ya yahe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kira sa a ranar tashin alkiyama a gaban mutane ya kawo hurul aini ce masa ya zaɓi waɗanda yake so nashi ne dalilin haɗe hushin nan da ya yi wane ne ko bai son 'yan matan hurul aini ya ku tuzurai ku haɗe hushinku za ku samu 'yan matan hurul aini ya Allah ya so 'yan uwa masu girma sai dai yana da kyau musan da cewa hushi ba ko da yaushe bane yake mummuna akwai lokacin da hushi yake abinda ake so kai ma akwai lokacin da hushi yake siffa daga cikin siffar mutanen kirki shi yasa hushi kala biyu ne al-ghadabu al-mazmum da al-ghadabu al-mahmud hushin da ake so hushin da ake so hushin da yake siffa ce ta kamalar musulmi shine hushi lokacin da aka taka dokar Allah hushi lokacin da aka taka addinin Allah hushi lokacin da aka saba ma Allah maɗaukakin sarki wannan shine hushi na Allah da annabi wannan shine hushin da in kai zaka samu lada wannan shine hushi na na kamala da alama ta siffar mutum mumuni ne idan an yi sabon Allah ya yi hushi kadiba lokacin da matarka ta hita babu hijabi kana hushi in dai har ta huta ba ta yi maka tuwo ba ka yi hushi amma ta huta ba ta yi shiga mai kyau ba ta addini ba ka yi hushi ba to ka dibi imaninka in dai har ɗiyanka ba za su je ekol ba su ƙoƙari a ekol za ka yi hushi amma ba su karatun addini babu ruwanka ba ka yi hushi ba ka binciki imaninka in dai har abokinka ba ruwan shi da addini ba za ka yi hushi da shi ba akan haka amma dan ya maka laihi za ka yi hushi da shi to ka binciki imaninka alama ce ta imanin ka mai rauni ne Allah maɗaukakin sarki ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai abun koyi mai kyau gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take ba mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallama shay'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman manzon Allah bai taba bugun wani abu ba bai taba bugun wani da hannunsa ba mace ce ko dan aiki ko yaro yace illa an yakuna fi sabilillah sai idan a cikin jihadi ne sai tace kuma wama nila minhu min shay'in fayantaqima min sahibihi ba a taba yi masa wani laihi ba sai ya rama ga wanda ya masa wannan laihin ko so guda in dai shi ne aka ma laihin to baya ramawa kyalewa yake yi haƙuri yake yi haɗin hushin nasa yake yi ta ce illa an yunta haka shai'un min maharimin lahi fayan taƙima lillahi azza wa jalla sai idan ya kasance laihin da aka yi na saɓon allah ne to a wannan lokacin sai ya yi hushi ya yi ƙoƙarin ramawa don saboda Allah ma'ana hushin da zai yi dan an taka dokar Allah ce wai ba dan shi an taka shi ba akwai musallai masu yawa na haɗiye hushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shahi shi aka ma laihi bai shahi Allah aka ma laihi ba musulfantu da wannan siffar ya kasance muna ma 'yan uwanmu uzuri muna haɗiye hushinmu idan muka kasance masu yawan hushi to tabbas za mu kasance masu nadama a gaba ɗayan rayuwarmu mu kasance hushinmu idan an taba addinin Allah ne idan an taba Allah ne muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da haɗiye hushi ya azurta mu da yawan afuwa ga 'yan uwanmu Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta Allahumma اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن في دولتنا وفي سائر دول المسلمين يا رب العالمين اللهم عونك لإخواننا في فلسطين وعونك لإخواننا في أريوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طي على طاعتك يا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على التوحيد يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله